أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقوى barkanmu da haduwa a wannan wuri mai albarka muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa muka samu haduwa da ku a wannan wuri yau muna laraba biyu an shigo daren uku ga wata na bakwai ta hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1441 wanda ya daidai da 27 26 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam shekara ta 2020 an nemi in gabatar da karatu ba sai dai muku bayani ba kun san dai akwai abubuwa da dama masu yawa to amma dai wani lokaci ana kokari a gani yadda za a samun dama ko mi karancinta domin albarkarta ake fata ba yawanta ba maudu'in mu maudu'i ne mai faɗi sosai kwarai da gaske amma za mu ga abin da za mu samu gwargwado cikin awa daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora cikin wannan karatun da za mu yi kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljannar firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya taken maudu'inmu a waƙiƙun ta'allum ko kuma mu'awwiƙatun ta'allum in an ce a wa'iƙ kalima ce wadda take jam'i ne na al'a'iƙ larabawa suna cewa aƙa ya ruƙu auƙan wa'aiƙan idan mana'ahu wato in an ce aqahu ai mana'ahu abinda ya hana shi ko ya kange shi ko ya juyar da shi to a wani lokaci kuma za a yi amfani da wannan kalma sai ta zamanto a matsayin ruba'i sai a ce awwaqa shine ya kange shi yu'awwiqu sai zamanto ta'wiqan ismul fa'il mu'awwiq abin da ya hana to alqur'ani yayi amfani da wannan ruba'ikin ba sulasikin ba Allah subhanahu wata'ala a cikin surat al-ahzab yake cewa قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا قد يعلم الله المعوقين منكم حقيقة الله يسمع المعوقين ما سكنج متاني to a nan in kana matsayin ɗalibin ilimi duk maudu'in da aka baka kana iya fitar da maudu'i ɗari ko ɗari biyu a cikin wannan karatun ko kuma ɗari biyar ma ko dubu saboda duk maudu'in da za a baka sai a tambaye ka wato to menene mu'awwiqat ko ko almawani' kamar yadda malaman fiqh suke amfani da su domin an ce al asbab abin yana da faɗi amma almani ko almu'awwiq shine yake da alaka da maudu'i kai tsaye abinda ya hana mutum karatu abinda ya hana mutum ya bi Allah abinda ya hana ma mata zama aure abinda ya kaza abinda ya hana kaza kaga maudu'an sai su yawa mu'awwiqat amma in an ce aqa ya hana shi amma an ce aqa shine wato ya bijiri ya ki biyayya shi yasa aka samu uququl walidai kenan in fi'lin yana da shadda masdarkin shi al mu'aqatu bijiri ma iyaye wanda ba shine maudu'in mu ba amma dan dalibi ilimi wani lokaci an rubuta aqa ba ai shadda ba kai ba za ka san wanne ne ake nufi ba daga cikin su ko ba haka ba to mu'awwiqat abubuwan da ke kange dan adam anil ilmi daga ilmi ya nemi ilmi ko ya samu ilmi kullun matsalar ɗan kasuwa da ɗalibin ilimi da ma ɗan adam gaba ɗai mi zan samu amma bai tunanin mi zai hana in cin maburina duk ɗan kasuwar da bai tunanin hasara to ba ɗan kasuwa ba ne shi yasa da musiba ta same shi zai rikici a'a ita duniya Allah ya yi ta dole sai an samu jarabawa shi yasa wanda yake tunanin zai samu aljanna a cikin sauki bai haɗu da matsaloli wannan mutum wawa ne wanda yake tunanin ya cimma burinsa ba tare da ya ci karo da matsaloli ba wannan mutum wawa ne a cikin neman kuɗi sai an yi karo da matsaloli a neman aure sai an yi karo da matsaloli a neman ilimi sai an yi karo da matsaloli amma abin da ake so shine a yi tuna na tawakko cewa abin zai faru to wannan shi zai sauƙaƙa maka in ya afku gare ka kuma ka yi tunanin shi in matsala ta samu ya zan yi in samu mafita kalima ta al'ilm tana nufin ilmi tun da haka ne muka ɗauko ta ita ake cima bairai ko bairai akwai berai akwai bairai ko kudu guda ne sani al'ilm kalima ta al'ilm tana nufin ɗan adam ya san abu akan hakikaninsa shine al'ilm idraku shay'i ala haqiqatihi ko kuma ma'rifatu al-haqqi bi dalilihi ka san gaskiya amma tare da dalili saboda in ka san gaskiya babu dalili ana iya zuwa a kautar da kai wannan shi yasa karatun fiqhu na ahli sunna ya bambanta da wadansu saboda za a karanta maka magana ta fiqhu sai a baka dalilinta kenan kaga yanzu kana da hujja amma ka karanta magana amma babu dalili to wata rana ko da kana kan gaskiya ana iya akautar da kai to sai malamai suke cewa ilmi a fagen ilmi ana kasa shi kashi biyu akwai abin da ake kira al'ilm al'ukhrawi akwai al'ilm ad-dunyawi ilimi na duniya ilimin da zai sa mu gane yadda ake kere-kere ilimin likitanci ilimin kaza waɗanda ana kiran su ulumud dunyawiyya akwai ulumul ukhrawiyya shine ilimin addini ka koyi larabci na farko don ka san yadda nasoshi suke na biyu ka karanci ilimin shari'a don ka gane yadda ake fahimtar nasoshi sai ka fahimci fikihu yadda yake ka fahimci sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka fahimci tafsirin alqur'ani mai girma to amma wannan taqsim a wannan zamani yana da matsala bai dace mu rinka cewa akwai ilimin duniya akwai ilimin lahira domin mi domin shi ilimin duniya da ake cewa ilimin duniya ta fage ilimi ne kawai aka raba amma ilimin lahira ne domin musulunci shine ilimin wato shine addinin ci gaba karanta duk wani ilimi wanda zai taimaki al'umman musulmi ilimin lahira ne sai dai in niyyar ba mai kyau bace musulmin da ya yi koyi karatun likitanci ya zon dokta yake yi ma mutane magani to idan dai ya yi ƙoƙarin ya taimaki musulmi don Allah biyan da gwamnati take bashi wannan bai sai biya shi ba Allah zai bashi sakamakon wannan aikin na tashi alkiyama to shi yasa waɗansu su fito suna cewa ai karatun boko bai halatta ba wane ne wane ne wannan tsagoron jahilci ne manya-manyan 'yan boko na duniya musulmai ne musulmi sun yi mulkin turai a ƙasar spain ka rubuta cikin google ka sa andalusi daula ce ta andalus ta musulmi shekara 800 musulmi suna mulkin turai balma su faransa yankunan da musulmi su kai gare su ba da irin su ingila su suke turo wa ɗalibansu a spain inda musulmi suna neman ilimi wannan lokaci larabci shine langa official a turai yanzu maganan nan da nake da ku garuruwan musulmai waɗanda aka ƙwace ta hanyar yaƙi suna nan kashi talatin cikin ɗari na Brijan Spain ta nan take samun shi saboda turisim babu wurin turisim a duniya da kai wannan wuri. Ilimin mat ilimi ne na addinin musulunci. Muna karanta geometry da kuma algebra. Geometry nan suka zo ƙasar Egypt gidajen da turawa suka yi da pyramid gare su ne aka ɗebo geometry. Ilimin algebra larabci ne aljabru wal kasru shine in an ce aljabru abinda yake biyu hudu shida shi ko alkasru shine abinda daya uku abinda ya kama da haka mara da wanda ba mara ba a hausance imamu fakhruddin razi babban malami ne na fizik shimi mai tafsirin nan da ake kira at-tafsirul kabir amma turawa sun canza sunansa sun sami sun saya masa suna razas razi razas za ka iya gane me yake nufi to amma saboda mutum bai karanta tarihin musulunci ba sai ya je ya taɓa Christophe Colomb shine mutumin da ya gano ƙasar America a 1492 da geography ta musulmi ya tashi daga ƙasar Spain ya je har ya gano ƙasar America ta haka cewa wannan shine ilimin duniya wannan shine ilimin lahira kawai a ilmance ne kuma lokaci yayi wanda ma za a yi mutane bayani su gane addinin musulunci yayi umarni da a tashi a nemi ilimi kowanne iri don taimako al'ummar musulmi ilimin da musulunci bai yarda da shi ba shine ilimin da ke cutar da mutum mutum ya koyi yadda ake kada gita wannan ilimin ne la yanfa'u la fid dunya wala fil akhirah bal yadurru fid dunya wal akhirah to wannan a raba ilimi na duniya da na lahira to amma yanzu mu shiga cikin karatunmu wanda su ne abubuwan da suke da muhimmanci da kamata in dan da bayani akan su abubuwan da suke hana ba mutum ya samu ilimi na farko shine adamul ikhlas mutum ya zamanto bai da niyya mai kyau ilimi ana neman shi ne don neman yarda Allah ana neman ilimi ne don a samu mi don a samu aljanna domin ilimi shine mafi kima da darajar ni'imar da Allah yake yi ma dan adam babu wata ni'ima da ta kai ga ta ilimi amma mu dan bada misali guda biyu ko saboda karatu malamai suna cewa bil misal yattadhu al maqam annabi adam alaihi salam lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya halice shi ya tattauna da mala'iku sun nuna ma Allah subhanahu wa ta'ala halittar annabi Adam za a samu matsala. A taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. To amma da Allah yake so ya nuna musu hikima ta wannan halitta to sai ya nuna musu wani abu daga ciki. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين akwai darussa da dama a cikin wannan kissa Allah ya ce mala'iku to ku bani labarin sunayen waɗannan abubuwa suka ce basu sani ba la ilma lana illa ma 'allamtana shi yasa in aka tambaye ka abinda baka sani baka ce ban sani ba malam bahaushe ya ce ban sani ba ma ilimi ce to yanzu shine abin da ɗalibai ba su iyawa in an yi tambaya dubu sai sun ba da amsa dubu ba su tunanin cewa za a tayar da su gaban Allah a'a idan baka sani ba baka sani ba wannan ba zai rage ma kima ba bal ma shi zai sa Allah ya ɗaukaka ka a gane kana yi ne don Allah amma yanzu fa wadda sai an tara malaman duniya ita zaka tara wani mutum yanzu yanzu saman hanya yanzu yake baka amsa to lokacin da annabi adamu shi yasa la ilma lana illa ma allamtana innaka antal alimul hakim qala ya adamu anbi'uhum bi asma'ihim jarrawa kenan ba su labari فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون سألت وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم an ce mala'iku su yi sujada ga annabi Adamu bayan annabi Adamu ya ba da labarin abin da su sani ba. Kun fahimce ni, kenan wannan ya nuna daraja ta ilmi, kuma wannan ya nuna darajar malami domin mala'iku ne aka sa suka yi masu sujada. Amma sujadar Allah ne ya ce a yi ma annabi Adamu ba, annabi Adamu suka yi masu sujada ba, umarnin Allah suka bi. Kamar yadda muke zuwa bakin Ka'aba mu yi sujada, ba Ka'aba muke yi masu sujada ba, Allah ne ya ce a yi sujada. kan wani zai ce a ai an yi ma annabi adam sujada ya halatta ai sujada a a sannan kuma wani zai kafa hujja ana ba mutum sujada ai saboda Allah ya ce annabi Yusuf wa rafa'a abawayhi 'ala al-arshi wa kharru lahu sujada ko ba haka ba kalima ta sujuda wani lokaci tana nufin duka dukar da kai wani lokaci tana yin sujada waccan to ko da mun tafi cewa sujadar da suka yi ma annabi adam shine sun dukar da kai a suka yi ma annabi Yusuf iyaye sun dan dukar da kai ne muqaddar ta sujada ce irin waccan to kuma a cikin shari'a mu an hana wannan ko da mun tafi akan wannan cewa laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab muna iya ɗaukar darussa mu ɗauki wa'azi to mu a shari'a mu an ce an hana wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada kuma balma shi annabi Yusuf iyayen shi ne suka yi mai sujada mu ko yanzu iyayen ne ake ce ma ai masu sujada kaga sai le contraire yana da kyau ka zama to kafin yadda zaka bada dalili da hujja la tasjudu lishamsi ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون حديث أبو هريرة ومن أتكن سنة الترمذي يكي تيو من الله صلى الله عليه وسلم يكي تيو لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ba umur a shari'a ba a duka kowa wannan banna ce kuma mutanen girma ne suke so kuma Allah zai walakantar da su duniya da lahira idan ba su tuba ba Allah ya mun sarki to kenan mala'iku sun yi ma annabi adam sujada wannan ya nuna ilimi abu ne mai daraja don ba su saba ma Allah amma kuma an ce su yi sujada ga abin da yake saba ma Allah dan adam yana yin kuskure ina fata kun fahimce ni abu na gaba aba wastakbara wa illa iblisa daga nan zaka gane duk mutumin da yake da ilimi to sai dai ya hakuri don ita ce babban ni'ima annabi adam ya haɗu da da hasada dole na in kana da ilimi sai ka haɗu da sa hasada sai dai ka zamanto ka san yadda zaka mu'amala da kowa ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد أما التي وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم abu na biyu wanda yake nuna falalar ilimi kafin mu kai ga abin nan abin da ke hana shi shine cewa kun san kare dabba ne ko to sai Allah subhanahu wata'ala Imam Sa'd yake cewa a cikin tafsirin sa cikin suratul Ma'ida inda Allah yake wato yas'alunaka madha uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wama 'allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakum Allah yas'alunaka madha uhilla lahum suna tambaye ka mi aka halatta musu abubuwan da ake an ka halatta musu qul uhilla lakum at-tayyibat kace an halatta muku abubuwa da da da abin da bai cutarwa cana gashi nan suna cin komai zuga bala'in da iske su an ce su ne sun ka ci gaba a duniya to ga ci gaba inda kai su wa ma allamtum min aljawarih sai malamai suka ce nan za a kaddara wa masida ma allamtum min aljawarih domin shi ma allamtum min aljawarih abinda kuka koyar da shi farauta shi haramun ne ai ba a cin kari kenan wa masida ma allamtum min aljawarih ko wa masidu ma allamtum min aljawarih da abin da aka halatta muku na abubuwan da abubuwan kamun ko abubuwan farauta suka farauto kamar kai to sai Allah ce to allimuna hunna mimma allamakumullah kuna sanar da su abin da Allah ya sanar da ku kaga kare ashe ana bashi ilmi ba turawa bane suka fara gane cewa kare yana iya yin bincike ya gano akwai bam akwai wani abu a wani wuri har a samu kare police a turai a Allah ce to allimuna hunna wannan ya nuna kare yana daga cikin dabbobin da ake iya ba su ilmi shi yasa wani malami ya rubuta littafi nuna amana kare da kuma iliminsa da kimarsa an gane ko imamul marzabani ya rubuta littafi khasa'isul kilab ala kathirin mimman labisa siya khasa'isul kilab wasu ɗabi'o'i da kare ya bambanta ya yi fintinkau ya tserewa ala kathirin mimman labisa siya da yawa daga cikin waɗanda suka sanya sutura kaga kare yana ɗaukar ilimi sai ka ɗauki ɗan adam ka bashi ilimi bai ɗauki karatu ba kare yana da amana komi talaucin mai shi bai rabuwa da shi amma mu yanzu ƴaƴanka suna iya bar ma gidanka su koma gidan mai kuɗi khasa'isul kila ala kasirin mimman labisa siya to wannan dabba ce fa to sai an ka ce in an ba ta karatu in ta kama a ci in ba a ba ta karatu ba kada a ci ashe hatta da dabba wanda suke mai ilmi da wanda ba ta da ilmi ba ɗaya suke ba shine karatu to na farko rashin ikhlasi ya zamanto lokacin da zaka nemi ilmi baka neme shi don Allah ba shi ko addinin musulunci duk abin da zai umurce ka za a ce ka yi don Allah in dai kana son ka ci nasara ko ka samu ilimin in babu ikhlasi bai da albarka kuma za ka zama cikin mutane na farko waɗanda za a ƙona wutar jahannama da su kamar da zo cikin hadisi na Abu Huraira mutane guda uku da Allah subhanahu wata'ala zai yi ma hisabi wata riwaya wadda ba ta cikin sahihu Muslim ta rubuta awwal man tusa'ar bihim an-nar Allah shi muna tsari to in babu ikhlasi ba a nemi yarda Allah ba babu tsira abin da yasa da yawa suka tsere ma mutane wani sai ka fi shi karatu amma karatun nashi yafi albarka saboda bi saboda niyyar ba dai bace sannan kuma in mutum na da ikhlasi Allah zai ba shi ilimin da bai ma san wato ta yaya ilimin ya zo masa ba shi yasa wani sai shekara biyar ya samu karatu mai albarka wani shekara talatin bai samu karatu ba ikhlasi wato ikhlasi shine malamai suke cewa yake bambanta abubuwa in kana son kuma ka gane wannan zan ba da misali ɗaya mun san da cewa masallaci wuri ne mai kima ko ai shi ne mafi ɗaukaka wurare a bisa doron ƙasa haka ne ko ba haka ba to amma masallaci aka gina ba da kyakkyawan niyya ba sai ya koma bola wajen shara wallazina takhadhu masjidan diraran wa kufran وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مثلا تيني أكا جنا نصب الآيات الديني كاسم متاني أكوي دبارة غريسو to Allah sai ya tsinkayar da annabinsa ya linkayar da shi mummunan yadda waɗannan mutane suka kulla dan ana son a jawo waɗanda za su zo su yaki addinin musulunci a ƙarshe masallacin ya koma sai koma bola wurin zuba shara kun ga masallaci yana da kima amma da yake niyyar ba ta da kyau me aka yi ya koma shara to amma sai malamai suka ce sura ko suma gashin kan ɗan adam abu ne wanda yake akwai kazanta cikin shi aiko to in an ka ƙara aikin haji sai a cire shi a yi aski kuma sai Allah ya bada lada Allah ce sun mal ya kudu ta fasahun wal yufu nuzurahum wal yatawafu bil baitil atiq sun mal ya kudu ta fasahun ai mutum ya ƙara aikin haji yana yin aski ko zai zubar da wannan abin kamar matsayin ya rabu da kazamta ko to kuma lada za a bashi inda yayi don Allah ku dibi yadda kazamta take bada lada yadda kuma abu mai tsarki in niyya ba ta da kyau yake komawa kazamta hadisi ya tabbata daga manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Ahmad cikin Musnad ya fitar da wannan hadisi da kuma Imam Abu Dawud cikin sunan nashi da kuma Imam Ibn Majah Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace man ta'allama ilman duk wanda ya nemi sani mimma yubtagha bihi wajhullah wanda ake neman yarda Allah da shi to nan ilimin addini shine na farko wanda zai shigo amma ilimin likitanci ana neman yarda Allah da shi kada ka san tsammanin sai ilimin tafsiri ko ilimin hadisi ko abin da ya kamata haka mimma yubtagha bihi wajhullah abinda ake neman yarda Allah da shi amma akwai ilimin da ba a neman yarda Allah da shi ilimin kada gita ba ta hanyar da za a neman yarda Allah da shi sai dai wani yin dubara yana son music bai son a ce haramun ta sai ya buga gitar sai ya ce to wannan zikiri ne zamu yi Allah ya shirya ta mu لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا bai nemi wannan ilimin ba face don neman face don neman wani arab wani burinsa na duniya wani dan abin duniya ko daudar duniya shine arab kayan duniya me yasa aka sanya mishi suna arab saboda abu ne wanda zai gitto ya wuce domin kalma ta araba wani lokaci tana nufin gittowa wa arabna jahannama yawma idhin lil kafirin arba to kaga abin da zai gitto ya wuce daɗin shi kaɗan ne shi yasa aka sami suna aradar duniya ɗan abin duniya za'il wanda zai gushe sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce lam yajid arfal janna ba zai ji arfal janna ba in an ce arf shine wato turare shi yasa wani malami ya littafi na safa sun ya masa suna shagal arf kamshin turare in an ce al'urfu kuma shine kyakkyawa abu mai kyau na ɗabi'a khudhil afwa wa mur bil urfi wa a'rid anil jahili la yata'allamuhu illa li yusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid arfa al-janna wa ra'ihat al-janna to kaga ashe ikhlasi yana daga cikin abin da ake bukata ga ɗaliban ilmi wanda shine abin da yayi wuya ga da yawa daga cikin ɗaliban ilmi kuma ikhlasi ba abun da zaka cewa ka gyara niyyarka lokaci daya a'a daga lokacin da kace zaka nemi ilmi daga lokacin da zaka fara yaki da shaytan har abada in dai zaka neman ilmi don Allah kullu sai ya bijiro maka in ba haka ba akwai matsala to menene ikhlasi ya kamata mu san menene ikhlasi tunda muna cewa ikhlasi ikhlasi ikhlasi ko ba haka ba menene ikhlasi ikhlasi yana da ta'rifat da dama amma zan bada daya al ikhlas suka ce huwa an ya'mal al insanu amalan libtigha'i mardati Allah wa tajridihi min kulli sha'ibatin dunyawiyyah an ya'mal al-insanu amalan dan adam yayi wani aiki ma'ana ya kulla niyyar wani aiki kuma ya je yayi shi libtigha'i mardatillah dan neman yarda Allah wa tajridihi ya tsirautar da wannan aiki ya tsarkake shi ya raba shi min kulli sha'ibatin dunyawiyya daga dukkan abin da zai cuɗanya da shi na neman duniya ba kana neman ilimi bane don saboda kai jayayya da malamai ba kana neman ilimi ba ne don a ce kafi kowa ilimi ba kana neman ilimi ba ne don kaza don kaza ko don ka batar da mutane ko don a baka girma a ce kai ne babba boss ko a baka shugaba na wani wuri ko kaza ko kaza a'a shi kishi daban rashin ikhlasi daban wani ya haddace alqur'ani ni ma ina so in haddace alqur'ani wannan tanafus ne an gane ko amma abinda ba a so ya zama to kai kana son kai ne saboda ka nuna kai ba ka kai wani matsayi akwai bambanci tsakankanin su to in babu ikhlasi babu aiki shine abu na farko wanda nake son yan uwa su fahimta abu na biyu wanda yake hana ma ɗaliban ilmi neman ilmi ko yake hana su su kai ga ilmi shine rashin sanin ulumul ala kun san ulmuka na musulunci gida biyu suke tashin farko akwai ulumun naqliya akwai ulumul ala ulumul ala sune ilmummuka na ƙa'idodi na kowane ilmi akwai ulumun naql waɗanda ilmumuka ne na karatu a ƙari zan ba ku misali yanzu fiqihu muna karatun fiqihu amma da wuya ka samu malamin da ke karantar da ilimi na usulul fiqh shi usulul fiqh shine yake iya sa ka ka gane ra'ayin wani yafi na wani to in baka san wannan ba sai ya zama to ka fahimci mas'alolin wani ne amma baka san dalilansa ba ko ko yadda zaka yin tarjihi ilimin hadisi muna karanta hadisi amma ilmu mustalahul hadith ko usulul hadith shine ba ba karatu ya za mu yi mu gane wannan hadisin ya inganta ko bai inganta ba muna karanta tafsiri amma ba mu karanta usulul tafsir mu san wannan ma'anar da malamin ya kawo shin ta dace ko bata dace ba haka ilmin lugha muna karanta mafi yawancin littattafan lugha amma ba kowa ke karanta ilimin ka'idar lugha ba kaga ilimin nahau ka san yadda ake yin wasali ilimin sarf ka san asalin kalima daga inda ta samu asali ilmul balaga ka san ka'idodin balaga waɗanda duk ba ma karatun su ba mu damu da su ba ba yadda za a yi ka zama malami inda ba karanta ulumul ala ba saboda su ulumul ala kullum ko baka karanta littafi ba idan aka kawo shi za su taimaka maka ka iya sanin in na aza wannan ka'ida a wannan wurin zan samu kaza in na aza zan samu kaza to kullum ka tashi bayani za ka yi karatu wannan na dan baku misalai ne a gurguje suna da alaka ne da ɗaliban ilmi ku tashi karanta ulumul ala ilmu usulul tafsir da ilmu usulul hadith da ilmu usulul fiqh da kuma annahu was sarf da alqawaidul balaghiyya da kuma mutun ya karanta ilm na al'adab da kuma manya manyan littattafan lugha waɗanda su saka ka san kalmomi na lugha masu yawa ba wai ka zo ka karanta haza da habi ba kawai kace kai karatu sai ka karanta shu'ara'ul jahiliyya an gane ko sai ka karanta muqamatul hariri sai ka karanta irin su daliya an gane ko manya manyan littattafan lugha sai ka samu ka samu ilimin lugha akwai wahala a samu kalimar da baka san ma'anarta ba kuma ka samu alqawamis littattafan da suke fassara kalimomi alqur'ani yana da ma'anil kalimat ustadul doktor Khalid Sabti yace an rubuta ma'anil kalimatul qur'anil karim kusan littafi sun kai 300 da aka cimma a yanzu in cikin ilimin hadisi na akwai littattafai da dama amma ka samu littafin an-nihaya fi gharib hadith na ibn al-asir in kuma cikin ilimin lugha ne ka samu wato mu'jamul wasit na majma' al-lugha al-qahira ko mu'jamul kabir na majma' al-lugha al-qahira in kuma cikin balaga ne ka samu mu'jamul balaghat al-arabiyya na ustad dr badawi tabana duk in ka cimma wani mustalah wanda baka san ma'anar shi ba sai ka koma sai ka gane ga abin da ake son a ce Allah ya ji muke mu to kun ga rashin ulumul ala ya cutar da dalibai sosai shi yasa karatun nasu kullun sai an baka amma in kana da ulumul ala kai da kanka zaka iya gano wani abu waɗannan guda biyu sai wanda ya yi zurfi cikin ilimi wani lokaci yake fahimtar su za mu je zuwa ga wasu cututtuka na gaba mun faɗi biyu ko rashin ikhlasi rashin kuma sanin ulumul ala abu na biyu da na uku da na hudu sai malamai suka bada wata ka'ida suka ce mimani la ya ta'allamani mimani akwai mimun guda biyu kafin in an ka ce mimani wani bai fahimta komai abin da ake so a ce to in an ka ce mimun harafi na daga sani to in za a kawo musanna ya zamanto biyu sai a ce mimani da mimun da mimun sai a ce mimani da ba'un da ba'un sai a ce ba'ani da alifun da alifun sai a ce alifani to mimani akwai mimun guda biyu la ya ta'allamani har Allah ya nade ƙasa ba za su samu karatu ba kaga wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya san su to da wace mimun da wace mimun ci sai aka ce mustahyin wa mustakbir mustahyin mutumin da ke jin kunya wa mustakbir da mutumin da ke da girman kai sai malamai suka ce kashi 90 cikin ɗari. na abin da ya shafi kunya yana wajen mata kashi tas'in cikin ɗari na girman kai yana wajen maza duk wanda yake jin kunyar ya koya to ba zai samu karatu ba karatu kawai za ka yarda da kai ɗalibi ne in ka yi kuskure koyo ne kake yi kowane irin al'amari in baka yarda kai kuskure ba wallahi ba za ka iya ba da za a nuna ma wane lokacin da yake koyo sai ka yi mamaki amma da ya yi haƙuri zai ci nasara shi yasa munan matsalar mu Nijar da ka fara karatun Alƙur'ani daga a ba ta sa sai shi ɗaya ya ce ku hana shi karatu sai a ce mai to kaziya karatun izala na shi kai dai kenan in ka fara da a ba ta sa sai a ce yanzu yanzu da ka fara da a ba ta sa ina ruwanka wata kirista a ƙasar Chad ta musulunta tana da shekara talatin da hudu in ban manta ba shekara talatin da takwas ta haddace alkur'ani kaf ilimi ba ka cewa a'a kai kana jin kunya kunyan me kace shi to shi yasa zaka ga mata kullun in ana karatu aji in aji sai su koma sahu na karshe ko tabal ta karshe saboda mi saboda suna jin kunya a tambaye su mai jin kunya a san da wa yake karatu ko yana karatu to wanda mutum ba zai samu ilimi ba wa mustakbir da kuma mai girman kai shi mai girman kai matsalarsa gani yake yafi malamin sa to shi ko ilimi yana da wani abu duk lokacin da zaka neman shi baka girmama wanda kake neman ba ba za ka samu karatu ba domin kamar a ce mai kuɗi ne in ka zo wajen shi kuma ka ɗaga kanka kan nuna girman kai yana baka to shi malami babban abin da ya mallaka mai kima a gunsa shine iliminsa kuma ka nuna mishi kai ba za ka girmama shi ba zai baka ilimin ba zai baka ba ko da zai baka to ba zai baka abin mai kyau ba sai dai ya rinka baka abin da bai da wani amfani kana ganin ka samu karatu wallahi ba ka samu karatu ba don haka shi yasa kuke ganin duk mutanen da suke da girman kai da kunya ba mu samun karatu kuma shi ne abin da hana mu da karatu ba wai bari batun karatun addinin musulunci kadai hatta da faransai abin da ya hana mu mu iya faransai a Niger etudiant ba su iya faransai ba saboda muna jin tsoron kuskure a faransa ana yin faransai a kuskure yanzu in ka tayi nan Benin ka tayi Togo ka tayi Cote d'Ivoire har mutumin kauye wanda bai ma san hanyar lakol ba ko ba haka ba faransa yake yi fa sai jin tsoron fat amma mu da Niger HDM back mutum yana da back bai iya faransa tsoro yake yi paske wai in yayi fat shikenan to in ba kai fat Allah kake ba za ku ba za ku kuskure ba to don haka ɗalibai ku cire kunya na cewa za ku je wajen karatu kuma ku cire kunya ta girman kai ku cire girman kai in kuna son ku samu karatu rashin kyakkyawan niyya shi yake sa ɗalibi zuwan da yake mayi makaranta bai da niyya mai kyau son ya kai ya gano iya ilimin malami da ya je ya kai wani mataki tun ma karshen ta bai na ba kawai sai ka ji bar zuwa wajen malami ya an ce lafiya sai ce kai jahili ne bai da karatu koko malam zai in malam ya bada fatawa shine gaba wanda zai warware ta saboda dama bai je neman ilimin ba don mi dan neman ilimin dan wata niyya yake shi yasa sha'ir yake bada labarin wani mutum da ake koya ma halbi da kibiya ana koya mishi halbi radda ya iya sai ya ja kibiya ya cika gaba sai saka mu ke koya mishi sha'ir yace uallimuhu rimayata kulla yawmin falamma stadda sa'iduhu ramani koko uallimuhu ribayata kulla yawmin falamma shtadda sa'iduhu ramani ina koya mishi halbi ko da yaushe falamma stadda sa'iduhu lokacin da hannun shi ya daidaita istadda wa qulu qawlan sadida ko kuma falamma shtadda lokacin da ya wato hannun shi sa'id shine damtsin sake nan yayi karfi daga shadid ne ramani sai halba ya halbe to da yawa daga cikin ɗalibai abinda suke so su kai inda za su iya rinƙa malaman su raddi don a gane sun yi karatu wannan ba shine buri na karatu ba mimani la ya ta'allamani mimun guda biyu ba su samun ilimi har abada in dai kana jin kunyar neman ilimi in kana girman kai ga wanda yake karantar da kai ba za ka samu karatun ba kuma ko ka samu abin da ka samu ba zai yi albarka ba barka cewa zai yi daga baya abu na gaba sai mu jero waɗansu abubuwa guda shida saboda na ga lokacin namu ba yawa ne da shi ba ko da dai a gurguje na mu ɗan samu mu biyo a kansu akwai wani baiti wanda da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna jin sa wanda baiti ne na Imam Shafi'i amma duk wanda yake karatun zauri a cikin ta'alimul muta'allim yana kawo waɗannan baitutuka sai ana san tsammanin kamar yadda mai ta'alimi ya ce a da yawa daga cikin baitutuka ba na mai ta'alimi ba shi dai ya ɗauko su ne daga malamai to sai Imam Shafi'i ya ce akwai diwani mai kyau da Imam Shafi'i wanda shi Imam Shafi'i ba shi yayi diwanin ba ma'ana ba shi ya hada baitutukan ba amma baitutukan sani aka dauko daban-daban aka hada shi aka yi diwani shi yasa in kaga littafi a rubuta jam'u wa tartib ba ana nufin malami shi rubuta littafin a'a maganganun sa ne kan wani ilmi aka tattaro aka hada kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah har ya mutu bai rubuta tafsiri ba amma akwai littafi al-bayan na tafsirin Qur'an al-Karim ya kai mujalladi goma na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a'a maganganun da yakan ayoyi ne aka dauko su aka jajjera suka zama to matsayin tafsiri Imam Shafi'i ko sha'ir yace akhi la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'umbika an tafsiliha bi bayan zaka'un wa hirsun واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان ya ce akhi ya kai ɗan uwana kalima ta al'akh tana nufin ɗan uwa kalima ta al'akh tana nufin aboki kalima ta al'akh tana nufin wanda a daidai da kai kun dace a cikin al'amari muna abinda muka duka da an ce ah ɗan uwanka ko a wani lokaci ba ah ba tana nufin ɗan uwa ba tana nufin a'a wanda ra'ayinku ya zo ɗai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin suratul a'raf wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah innahu sami'un alim innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifun minash shaitan tadhakkaru fa idha hum mubsirun wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yubsirun kaga ce ikhwanuhum ba ana nufin aljanni ba da mutum akwai aljanna da take haihuwa dan adam to an ce ikhwanuhum ne yan uwansu ne in ma baka gane wannan ba saboda wani akwai tsaurin kai sai ya ce a shi wannan bai fahimta ba Allah subhanahu wataala a cikin suratul zukhruf yake cewa wa laqad arsalna Musa bi ayatina ila fir'auna wa mala'i فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ba mu nuna wasu wata aya ba face wadda za ta zo akbaru ta fi girma min ukhtiha daga ƴan uwarta kaga ba ana nufin cewa wata aya ba wannan waccan ta haihe ta sannan akwai abin da ya haihe ta ba su da iyayi kenan kalma ta al-akh wani lokaci tana nufin aboki tana nufin dan uwa wani lokaci tana nufin wanda ra'ayin ku ya zo daya wanda kuke taimakekeniya wajen wani aiki yace la tanalu ilma ba za ka samu ilmi ba illa bi sittatin sai da abubuwa guda shida kenan yanzu karatun mu yana da alaka da almu'awwiqat abubuwan nan guda shida an ce sai an same su kenan rashin ɗai daga cikin su shine da shiga cikin mu'awwiqat shine karatun sa'umbika an tafsiliha bi bayani zan baka labarin su in rarrabe maka su shine tafsil daga alfasl ne shine rarrabewa kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir kalima ta alfasl wani lokaci tana nufin wato rarrabe abu shi yasa an ka sanya ma aji wanda ɗalibai suke karatu alfasl saboda kowane aji yana da nashi iyaka inda aka tsayar da shi sai ce zaka'u ka zamanto kana da kaifin hankali ba zuwa makaranta bane ilimi wani zai shekara goma sha biyar ashirin talatin yana zuwa makaranta amma bai fahimta abin da malam yake cewa wani kuma yana zuwa wajen neman ilimi kuma yana son ya fahimta to fahimta ita ce karatu ba wai kwasa karatu ba in shine karatu shi ko azzaka kaifin hankali ya kasu gida biyu akwai abin da ake cewa azzaka'u alfitriyu wato kaifin hankali wanda haka Allah ya halicci mutum akwai mutanen da Allah halicce su da wayo akwai azzaka al-muktasab shine wanda dan adam koyo yake yi sai ya samu wannan zaka din shine suke ce ma wato intelligence artificial wanda koya ma ake yi yadda za ka yi ka kai ga fahimta abu da gaugawa in baka san wannan ba malami wanda ya sani shi zai nuna maka in kana son ka fahimci abu kaza ga ka'ida in kana son ka fahimci abu kaza ga ka'ida to shine ake cewa azzaka al-muktasab wanda wani ya koya yau da gobe jibiga ta ya sha wahala to sai ya nuna maka shi yasa da yawa daga cikin waɗanda suke har da alqur'ani sai su kasa saboda bi saboda su bu san cewa har da alqur'ani ba ilimi ne mai zaman kansa akwai ka'idodin da ake bi ana son har da ta zauna bai san da wannan ba akwai ka'idodin da su taimaka ma wajen sanin ayatul mutashabihatul alfaz ya zaka fahimce su bai san da wannan ba shi dai abin da dauka kawai har da cewa ake yi wa ya ga haka ne ake shiga kawai to har da alkur'ani ilimi ce akwai bayanai da na yi sosai kan har da alkur'ani cikin usb abin kartin memoir da muka yi ko memory card wanda mun faɗi ka'idodi na har da alkur'ani wasu daga cikinsu gwargwadon abin da hali ya babu da kuma ayatul mutashabihatul alfaz cikin alkur'ani sai su baka wuya ka rasa yadda za ka yi da su saboda baka san ka'idodin ba da ka rike ka'idodin da shikenan ina fatan kuna fahimta ta da ka rike ka'idodin da shikenan sai su taimaka maka ko ko cikin bacci ka tashi da an tambaye ka zaka iya bada amsa bari ba ku dan misali guda mun sani cewa a cikin alkur'ani akwai wata sura tana tada hankalin maza ita ce suratul rahman ar-rahman allama al-qur'an ko ba haka ba to ba duk alarama ba ke jawo ta a sallar asuba alarama bai da hijab ar-rahman dan ya san bai jima da tashi da bacci ba kai problem ko ba haka ba saboda ya san fa bai ayya ala rabbikum ma tukadibani yanzu yana rasa shin ina ne yake tallahi yake ko ko haruban da ga waɗanda ba yabai suke ba tallahi da haruban da wasu unguwanni ne ko sai malamai suka yi ka'ida abinda suke cewa rumuzul hifz rumuzul hifz rumuz jam'i ne na ar-ramzu kalima ce da ake nufi da ita symbol wani lokaci kuma ana amfani da ar-ramzu shine babban mutum wanda yana da kima a cikin al'umma to amma nan rumuzul hifz na ar-rahman sai malamai suka dora su kalima ne guda takwas in ka haddace su ko da yaushe ar-rahman ka rige ka kare da ita daga tsakanin harafi zuwa harafi akwai fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba sai malamai suka ce ka haddace kalima guda takwas ga su harama yawaku ya sayayu fafayuha wa gafifi mufika hawa mufififi hulamuta ba karatun tsibbo ba ne in sake maimaitawa harama yawaku ya sayayu fafayuha wa gafifi mufika hawa mu fi fi fi haula mutu akwai matsala ko babu saboda mu bayani okay dama ar-rahman tana farawa akwai ayoyin da babu fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban to daga inda fa bi ayyi ala rabbikuma tukadiban za su fara daga nan matsalar za su fara haka ne ko ba haka ba to shikenan to kharama rike kharama kha خلق الإنسان من صلصال كالفخار را رب المشرقين ورب المغربين ما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يوكو يا يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان و وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام كو كل من عليها فان يسييو يا يسأله من في السماوات والأرض سا سنفرغ لكم أيها الثقلان يا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان يو يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ففيها ف فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ف فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان يو يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ها هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون وذفيف و ولمن خاف مقام ربه جنتان ذا ذواتا أفنان في فيهما عينان تجريان في فيهما من كل فاكهة زوجان مفيكا م- متكئين على فرش بطائنها من استبرق كا كأنهن الياقوت والمرجان في فيهن قاصرات الطرف لم يتمثل انس قبلهم ولا جان مفيكا اه واتو مفيكا كو متكئين على فرش بطائنهم وسدر في فيهن قاصرات الطرف كا كانهن الياقوت والمرجان هو مفي في في في ها هل جزاء الاحسان الا الاحسان و ومن دونهما جنتان في فيهما عينان نضاختان في فيهما فاكهة ونخل ورمان في فيهن خيرات حسان حلمتا حو حور مقصورات في الخيام لا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان مو متكئين على رفرف خضر وابقري حسان تا تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام to haka kawai mutum bai san yadda ka'idodin alkur'ani suke ba ana gawar ta wala alaram ko magana bai yi turki kuna fahimta ka ƙa'idodi ne idan hafizan alƙur'ani ya dace su shi kenan magana ta ƙari to don haka akhi la tanalu al-ilma illa bi sittatin sa'un bika an tafsiluha bi bayanin zaka zaka mun kace akwai fitri wanda wadansu Allah ya halicce su da nasu muktasab shine muka ce artificial shine cewa wanda zaka koya malami ya koya maka da kaza da kaza in ka hada za su baka kaza to tunan zaka samu experience wa hirsun da kwadayi da niyya mai karfi shine suka kira a ilimin zamani yanzu ko a ilimin nafs psychology addafi motif abin da ke tunkuɗa ka duk abin da niyya ba ta da karfi to babu matsalar abin da ya lalace babban abin da ke bambanta mutane shine niyoyinsu wani yana son ya hardace izub talatin wani yana son hardace alkur'ani to niyyarsu ba ɗaya bace da wanda zai je yamai da wanda zai je daga wanda zai je daga yamai zuwa doso da wanda zai je zandar niyyarsu ba ɗaya bace yanzu wanda zai je doso da ya kai inda abin da mai sunan garin nan kure sai ya fara jin gajiya amma wanda zai je zandar ko mana iya kame harajin gajiya don yasa akwai saura to niyan mutane ita ce take bambanta su hills asalin shi daga kwaɗayi ne amma na ana nufin ka zamanto kana da kwaɗayin ilimi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadithin bukhari yace man humani la yashbi'an akwai masu yunwa guda biyu ba su taba koshi ba talib ilmin wa talib ad-dunya wa qaw talib al-mal da mai neman ilimi da mai neman dukiya ba su taba koshi ba in ka ji ka koshi da ilimi daga nan ka zan jahili ذكاء وحرص واصطبار أبرجيني سبب لوكتي أتفي اصطبار هقولي كلمة تاء الصبر توسي أكا قارة تاء دا ألف دا ما أشكل لا ربتي أكو أبن أكي تما تاء الافتعال إن أنت قتال يا كشي سي أتي اقتتال كنا سنيا سنيا كجولا sai an ka ƙara alif da ta'un to hakan ga sabara yayi haƙuri wato is tabara tunda alif da ta'un ake karawa amma huruful itbaq da sadun da dadun da ta'un da ba'un su in aka kara musu wannan canzawa suke to ita sadun in ta'un ta zo bayan ta ta'un ake maida ta maimakon a ce sabara istabara sai aka ce istabara rabbus samawati wal ardi wa bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati kai hakuri to hakurin nan shine ƙashin bayan cin nasara a kowane al'amari to amma da son ɗalibi ya haƙuri da wasu abubuwa menene ɗalibin ilimi wanda in kana son ka samu ilimi zaka hakuri da shi shine duk abin da mutane suke jin daɗin shi kai hakuri da shi na farko mutane suna son girma to sai kai hakuri da girma domin ɗalibin ilimi dole sai ya kankan da kai shi yasa kake ganin mai kuɗi bai samun karatu shi yasa kake ganin DJ bai samun ilimi shi yasa kake ganin baban malam bai samun karatu saboda ganin shi kai shi a aihe shi ya za a yi yanzu wajen ɗanar bai cika ha shi yasa matan malam ba ta samun karatu don ganin take mijin tana ba kawai wani shi yasa kake ganin grand frère na malam bai samun karatu bai yiwa saboda bai iya aje kanshi ya nemi karatu shi ko bai iya ba kanshi karatu shi yasa duk ɗiyan masu kuɗi ba su karatu tambadewa suke yi agalabiya ba duka ba ɗiyan sarakai tambaɗe suke ba su yin karatu saboda kada suke sun fi mutane wannan aƙidar ta gidansu ita suke sun su kai makaranta ba a samun karatu dan ministar bai ilimi dan saboda mota yake shigowa sai ya to da ikutar bai ma ɗauki mu shi wani abu tambo wani tambaɗe tambaɗe ina shiga ni da wani birbiri can an gane ko shi yasa da dan malam shi baban shi ne bai ɗauki baban shi komai ba bai karatu duk masu alaka da masu ilimi ba su iya samun karatu sai dai wanda zai taso daga ƙauye ko daga wata ƙasa shi zai zo ya kankan da kai ya samu karatu su ko suna nan suna shan shayin su ko suna girman kansu shi DJ ne shi wane ne shi baban malami ne shi kaza no no no ilimi kanan mallan sai ya samu karatu wan mallan bai samu karatu ba saboda mi saboda kane kane ne zai yi biyayya shi ko wannan a'a shi bai yi biyayya kafa gaba ku zancan samun karatu istibar sai kai hakuri ba ka son girma daga cikin abin da ɗan adam yake so a rayuwa su ne kuɗi to in ka ce kuɗi kake so baka samun karatu a su kuɗi ana son su amma da had da iyaka shi yasa kuke ganin duk lokacin da yaro ya saba kashe kuɗi ya san abin da addala akwai wani yin karatu tun mai son ya samu kuɗi masu yawa don can karatu gare shi bai kota so ba kuma neman kuɗi yanzu ya zan tashin hankali dauka hankali yake yi bai barin maka yi nazari don baka masa inda kake ba ko abinci baka samu kace ba balle kai karatu istibar sai ka yi hakuri mutane suna son sa sutura mai kyau kai ko sai ka yi hakuri ka rinka sa sutura wadda ta samu amma in dai kana son ka sa gazna ka sa galila kana dalibi to wallahi da waya kai karatu duk wanda tsaye bagin duniya da ba ka yi karatu saboda kuɗin gazna da yawa gare su kuma shadda zahin mutuwa ta kai titi baki irin wanga da kun kai ina tare shi shine aka mu wanda da an wanke an ka abin ka sai shi kwana biyar ina sa abina ko abin nan in ma na ga dama sai dan bubbuga mai ruwa amma a ce a sa gezner da ta yi dauda akwai pressing kuma ai karatu wasu an ka samu kuɗin yin wannan bai mu ga mu juna gaskiya an ce in ba a da riga ba a sauraron ba a da riga ba a sauraron mutum to an samu karatun na ba kai da ba ba ka samu karatun ba kana son mota mai AC za ka iya karatu saboda kudin insan kun gani karuwa na suka yi kuma AC kwana yake sawa shi yasa kuke ganin sai manya ba su karatu cikin AC suke yaran ko sun je lakwal ba su yi karatu komai ba kuma in sun so sai su kai AC ana musu magana su yi karatu ba su yi istiba sai ka yi haƙuri sai ka yi haƙuri da mace mai kyau duk mai son mace mai kyau doguwa gashi sai gaba billahi la ilaha illa huwa sai kamun karatu sai kiyama wallahi ba ta malumai ce ba eh a'a ta malamai ce in sun samu ilimi amma dalibin ilimi na muna muna batun abin da ke hana ma dalibi ya samu karatu kai kana son mace mai kyau kana ganin ko manyan masu kuɗi ma ba su iya rike ta kuma kace kai kana son ta to ya zaka yi malami in yace yana son mace mai kyau to rika shi yanzu nan ya samu matsala don karatun abu zai bayar ba sai dai Allah ya sa ya samu mai imani ta wannan kai amma kuma akwai wuya duk mallaman da kaga sun barkace da suna da awa suna da zahir ba da abin addini da sun haɗu da wata mace mai kyau sun ka aure ta shikenan sai ka ji yanzu ya bar da awa ya bar karantarwa darasi sun yi talatin da sun ka mutu to amma shi wannan malami ne ya samu to kai ɗalibin ilimi kuma kana son mace mai kyau ita ko da uniform da kayan biki sai ta yi ashirin ga wata ya za a yi ka ce kana son wannan kuma ka ce ka kai labari dole ma kai yanzu ba zancen karatu na gare ka ba yanzu zancen sata kayan tsoho ne in shago ne tsoho ko da yake zuwa ka hallaka duke tsoho in kuma ajiya ce ta tsoho an riga an kare da ita in kuma gaye na abin nan eh, buhun shinkafa ana ta hita da shi kilo hudu hudu cikin leda ba- baka an kare da shi in tumkiya ce ta tsohuwa an yi gaba da ita tsohon gambu sha biyu na dare sai a jefa magayi shi ta a ta a kai shi to kai kai da a cikin wanda har ya za a yi shekara Hmm? ko lakwal duk mutumin da kaga ya sa kai ne wannan soyayya ta ƙarya bai kai labari domin in ma baban shi na ƙauye sai ya halaka tsoho ya ce an ce takarda kaza za a yi birebe tsoho shi ta buge dan man shi na turuwa a shega inda aka takarda haba su ba mu gaya maka mu gaskiya ilimi bai yi da kwaɗan mata in dai ana son a samu karatu a'a mace mai kyau bar ta can kafin ce ni ko ita ta ce tana son ka to bari har ka samu karatu duk abin da kake so in ka samu ilimi wallahi tallahi ka same shi da izinin Allah amma kan soyayya a shiga soyayya to lalle dai ka sai dai in ka tashi kiyama ba ci abin da ka samu bakin shi na in dai ka samu sallah ita sallah istibar sai ka yi haƙuri da zaman fada duk lokacin da baka harda alƙur'ani mutane suna nan suna shan shayi suna jin daɗi dole sai ka yi haƙuri kai kuma ka je kai harda istibar sai ka yi haƙuri da jin daɗi irin yadda mutane suke zuwa su yi sharholiya biki da mi da mi da mi lokacin da baka harda alƙur'ani kake son ilimi ka yi haƙuri da halartar waɗannan tarurruka istibar sai ka yi haƙuri da kwan- kwanan dare mutane suna kwana ka tashi kana muraja'a haka ne ake zama wani abu ترم المجد ثم تنام ليلا يغص البحر من طلب اللآلي ترم المجد كان son ɗaukaka ثم تنام ليلا sannan ka take ta kwana da daddare ka cika cikin ka tab ka zo ka buɗe baki kana salaga kamar ka tadda baki sama kamar mutaccen kare يغص البحر من طلب اللآلي wanda yake son lu'lu'u in ji sha'ir alla'ali jam'i ne lu'lu'u shina shiga na karkashin teku mu bi hanya ta samu ba wai kawai mai zaune ba ku dubi da turawa suke son duniya suke tsaye a kanta amma mu babu aiki kuma muna son mu samu wani irin tunani ne wannan istiba sai kai hakuri da sukar da za a yi maka da ka dauko alqur'ani kace zaka fara harba sai a ce Niger mun samu Sudais Sudais wannan da a karya maka zuciya kai hakuri ka bar su ala ayyati hal dai abubuwa ne wanda kalmar tana iya duka abubuwa da dama wasu ibarun wa bulghatun da guzuri sai an samu guzuri in ba kada kana da mai taimaka maka duk wanda yake da mahaifin da ke taimaka mai wajen karatu bai tuna da wannan ni'ima ba wallahi sai yana dama in yayanka ke taimaka ma kuma ka iya economy bulga shine guzuri guzurin dalibi kuma shine ya samu abincin da ya ci ba dole ba sai an ci naman kashi duk mai ciwa sai ya ci street da ordever sannan zai karatu wallahi bai karatu bi diga da rubu université de sai abinda suke kiran garin rogo wa bihi nasta'in ka ci garin kwaki ka cika cikin ka tab kai karatu amma a ce sai an ci kaji kuma sai an sha ji a ci omelette kuma a yi karatu Ah, a dai yi guda malam ya ce wa bulgatin wa suhbatu ustaz ya zama to kuma kana tare da malami duk ɗalibin da kaga yana cewa shi ba zai yi karatu ga malamai ba to wannan ba zai samu ilimi ba sannan kuma ilimin da zai samu zai zan fitina ga al'umma domin zai fahimci abubuwa a karkace sai yana ganin kowa bai fahimta ba shi ne ya fahimta da yawa daga cikin ɗaliban da suka fanɗarewa duka saboda ƙaramcin ilimi ne gare su shi yasa taken university abdulmummuni ƙaramin sani kukumi ne ɗaliban da ba su taka kara sun kira ba sai ga suna kokarin tunkarar manya-manyan malamai wanda duk yace bai son a san malamin sa kuma bai da malami to bai da ilimi manya-manyan malamai na duniya kullum abin da suke tinkaho da shi a san malaman su ta yi ɗauki sirar bin baz sai ka ji an ce ya yi karatu ga malam wani ya yi karatu ga malam wani ya yi karatu ga malam wani ta yi ɗauki sirar albani littafin da aka rubuta na rayuwarsa daban-daban za ka ga an ce ya yi karatu ga malam wani ya yi karatu ga malam wani to kai ka ce baka da malami kuma littattafai bai yiwuwa su baka ilimi su kaɗai wato ma'ana ilimi akwai inda ke kai in ka kai babban malami ka kwari kana iya ɗaukar littafi ka fahimta amma ƙaramin ɗalibi bai iya fahimta abubuwa da kyau hatta da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana da malamin da yake karantar da shi Allah ya ce allamahu shadidul quwa kaji wanda ya karantar da shi shi yasa abu hayyan tauhidi mai tafsirin nan al-bahrul muhit tafsiri ne na nahau na alqur'ani wanda ya kai kusan mujalladi goma a wata tiba'a yana da wasu baitutuka da yake yi kan ɗaliban ilmi yace yadhunnu al-ghumra anna al-kutuba tahdi akha fahmin li idrak al-ulum wa ma yadri al-jahul bi anna fiha غوامض غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ, شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس العمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم يتي يظن الغمر الغمر فيني واوا جمع شي أغمار واوا إن أنت الغمر كما شيني كيتا دبك انتكي دغنين كاشي in an ce alghamru shine tabki ko ruwa masu yawa shine ake ce ma a larabci ilmu musallasatul lughawiyya ka san kalma mai ɗaukar fatha da kasra da dhamma in ma'ana tana canzawa in ma'ana ba ta canzawa domin akwai muttahidul ma'ana akwai mukhtaliful ma'ana akwai wanda ma'anar shi tana canzawa akwai wanda ma'anar shi ba ta canzawa in babu wasali kai ba za ka gane wanne ne ake nufi ba muttahidul ma'ana al-arbi'a yawmul arbi'a yawmul irbi'a yawmul urbi'a duka ranar laraba ake nufi amma yanzu in an ka ce alghamru ma'anar shi daban shine tabki ko ruwa masu yawa alghimru shine bakin ciki alghumru shine wawa ba san wannan ba to yanzu ka zo ka ce a rubuta ghairun da mimun dara'un wanne ne ake nufi sai ya ce yazunnu alghumru alghumru wawa yazunnu yana tunani annal kutuba tahdi cewa littafai sun isa su shiryar da kai a khafahmin dan kana fahimtar larabcinka na yau da gobe ba ma manyan manyan littattafai ka sani ba li idrakil ulumi don ka cin masani wa ma yadril jahul yace wawa jahili bai sani ba bi anna fiha a cikin littattafai ghawamid abubuwa masu rikitarwa jam'i ne na al-ghamid abinda sun rikitar hayyarat aql al-fahim sun imautar da mutum mai kaushin fahimta idza rumta al-uluma bi ghairi shaykh in dai kana son ka samu ilimi ba tare da malamin da zai karantar da kai ba dalalta an sirat al-mustaqim ka bata daga hanya wadda take mai daidaiciya ka kauce wa taltabisu al-umuru alayka al-amra za su rikice ma hatta takuna adalla min tawm al-hakim sai ka bace fiye da tawm al-hakim wanda ake cewa tawm al-hakim wani mutum ne wanda yake wawa ne daga cikin larabawa to waɗanda yan uwa kaɗan ne daga cikin abubuwan da ke hana neman ilimi daga cikinsu akwai rashin tsari daga cikinsu akwai saurin zama malami kana son ka zama malami bai da ashiyatin wa duha dan ya ce wa suhbatu ustadin wa tulu zamani sai an dauki lokaci mai tsawo amma kawai rana ɗaya biyu uku ka zama malami ba zai yiwuwa ba yadda ɗalibai suke so sai an yi hakuri an ɗauki lokaci mai tsawo sannan sai an yi tsari a ƙarshe kuma tun da lokaci ya matso shine istiba kalma ta hakuri sai ka yi hakuri da abubuwa almulhiyatu wal mushghilat domin duk mutumin da ke kallon match ta Real Madrid da Barcelona da Arsenal da shi da har da Alkur'ani sai lahira. To ba a sallah in ana kallon match. Ba a tuna lahira in ana kallon match. Zan yi maka tambaya mutumin da yake kallon balo ko kwallo shekara dubu ɗari wace irin diploma zai samu. to kuma mu mata sun muga sunan kwallo ta ɗauke musu hankali su ko mata dandalin soyayya da bidiyo da afri da arewa 24 da wane ka yi awa uku da facebook da whatsapp ka yi awa uku kana kallon match kuma ka ce ka haddace alƙur'ani yau su ka haddace alƙur'ani ƙarya ce kake gaya makanka to yan uwa na ɗan yi ikhtisarin maudu'in ne saboda mu samu fa'idodi a gurguje don saboda ba kowane lokaci ne ake samun damar gabatar da karatuttuka ba amma ina ganin dai insha Allah ta'ala waɗannan da muka kawo dai sun zamanto matashiya nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah su bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana sai wani lokaci in Allah subhanahu wata'ala ya sake haɗa mu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh